إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ‘Yan musulmi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddar haɗuwar mu a wannan hili na amsoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyo amfani da makaram mai shiryawa da gabatarwa ɗan Kwallis Abdullahi. Na fatar Allah mana jagoranci. ‘Yan uwa gashi da yau muna ladi 29 ga wata na jumadal akhira ko jumadal thaniya hijira shekara 441 wanda ya dace da 23 ga wata na biyu shekara 2020 daidai Allah muna mafaka kamar yadda aka saba kira insha Allah za a yi kira a lambobi kamar haka imma lamba ta airtel mai lamba 96 tisa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu kenan katuravansez katuravansdizinaf zero an soixante haka lamba ta move mai lamba tisa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu kenan katuravankators tarandu sankant karandu allah mana mafuka akwai ina kahin shigo akwai wata tambayar da take a ina gade tsakanin matace da miji alama na masa'alar ko yaransu ne suna karatu ta nema su kama sana'a kuma mijin ya ce a'a kurin karatu za su yi na addini a ciki za su ci su sha in suka yi karatu ita kuma ta nemi su yi sana'a to ina ga a samu dai haɗin kai na masa'ala guda biyu shi idan muka ce karatun addini ne idan muka ɗauka tushe na magabata karatu bai hana sana'a kuma karatun da sana'a abin zai mutunci zai kare mutuncin karatun ya kare mutuncin addini ya kare mutuncin ilimi don haka gaskiyar magana ta samu rasa mai nasiha ta ba su damar yin sana'a don kullum ko da iya ga yanzu ana bawansu hanyoyi ana cin abinci to gaskiya hanyoyin da suke kai mutane ga tozarta ko lakantar da karatun ko addinin ko malaman abin wataran huciya zai wataran an yanzu an samu wataran ba an samu ba kinan gwantin da wuri mutum ya kama hanya lahiyayya mai aminci mai tsabta don an wa manzan da Allah ko tambaya ai kasabun atif yace amalojin biyadi kullu bi mabrur amma annabi tabbiyar rasulullahi wani abinci ne za ka ci a cikin kai kowane tsarki ya ce abin da mutum ya sana'a ta hannu ko kasuwa da kai lahiyayya ka ganin kenan gaskiyar magana ba hujja ba ce ba mutum kunya ce yaro bai komi ya karatu kadai karatu bai kai ga sa abubakar su umar ba abubakar umar manzana yana gari za su tafiya wata guda su share wata guda cikin daji zuwa sham dawowa dawo wata guda a je a dawo neman kuɗi ba shi aka addinin aka yi shari bisa billah ba kenan wannan magana ta alwa ka samu wanda kusan shi wanda zai mijin ki nasiha na barin wani yaron su yi gama a yi karatun kuma a nemi sana'a shi ne mai kare mutunci gaskiya shi ne hanya mai lahiyayya kuma barin su haka nan gaskiya akwai tozarta eh illa akwai misali shekaru da yaro bai kai ba wannan abar yaro ya karatu ya karatu ka hanya kai wasu shekaru balle na balaga wanda ya zama mai hankali kuma in so sai a sa shi wata sana'a ko ya kama wata sana'a in ma kasuwa ce in ma sana'ar hannu ce dan sunan manzo Allah ce duk abin da kowanne lahi ta abinci a cinka ta kullu bai mabarur ya ce abin da rujun biyadi abin da mutum zai aikata da hannun shi noma ne kira ce da abu sana'a ta hannu da bika da menene hannu ne zai aiki ya ce kulu bai ma baro wani abu guda biyu su suka yi komai lahiya abin da mutum zai kai ma bakin shi gaskiyar magana muna fatar wannan yarwa za ta samu wani makusancin mijinta wanda zai ji maganar shi na ya bar wannan yaran su nemi na kansu su nemi abincinsu na halakkinsu Allah ce maka assalamu alaikum
Alaikun salam.
na'am
An tashi lahiya lafiya alhamdulillah
a malam da na kokari.
alhamdulillah A rama muna da tambaya ne.
to bismillah
Yana halatta a yi faɗakarwa a cikin makabarta.
to na gane Eh, mm.
shikenan assalamu alaikum bismillah wa alaikum salam la la alhamdulillah na'am bismillah
addu'ar da suka za a bani wata sai in rika yi haka shafa'i da wuturi wani bi kuce da ke yi eh
inda nake so kama a baka ta da ta rika sauta mu kamar wannan wawan farko
a'a to na ji shikenan assalamu alaikum na'am la la Allah karama kama da yin magana eh
a taimaka min da ayat da zama yara na dan mata guda biyu a ma'anin
to
yin kokarin harama a taimaka min
To, na ji. Assalamu alaikum.
assalamu alaikum Wa alaikum salam.
an tashi lafiya Lafiya alhamdulillah.
malam kawai mutum ne da Allah zai yi wanka da na sunna da wankan sabi Eh,
to kamar iya iya zuba ruwa a cikin so ya kika san ya je ya je yi na sunna kuma sauran ruwan ya gama ya sha na sabulu
eh, na gane.
yawa ake ke tafiya To. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Lafiya lau, alhamdulillah. Alhamdulillah. Na'am. amin.
malam muna san Na'am.
malam yanzu kana tare da mai gidanka ina mishi biyayya ina bin shi sau da tsawa malam yana mini bakin gwargwadon shi yana mini na kula da jinin shi ko malam ni a ce na mishi asiri na mallake shi malam ina fatan za a fahimtar da masu irin wannan mummunan zargi To, na gane. Assalamu alaikum.
Wa alaikun salam.
Na'am.
Tashi na.
La la.
Malam nake wanda adda a cikin muke so a mai ta mana sabanin sallah asuba wanda ta yi magana da kowa ya kai ta.
Eh, Da magarba.
eh.
Ita ce muke so a mai ta mana.
Ta bayan magarba.
Eh, wanda ake yi so goma ko ko sam da haka.
Na gane.
Salamu.
Wa alaikum salam. Na'am. Assalamu alaikum. Na'am, assalamu alaikum. La la. Ba jiwa. Ha? Nafila bayan isha? Eh. Ha? na gane da abin da ke wani na bayani gaban sha Allah na assalamu alaikum tunda eh, lamba biyu ce mutum ya wannan gaba ta shiga na iya ɗaya tunda mu ce da irtar assalamu alaikum
Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wala ta shira.
lafiya alhamdulillah
Allah wala muna tafiya ne a cikin wannan da ita makabartar nan dan wala tu salli ala ahadin minhum wala taqum ala qabri wannan aya nan ce wani tambaya
fasara aya ta aya
eh wala tu salli ala ahadin minhum mata abada to
eh wala taqum ala qabri eh
sai muke tambaya Allah an fara kamar ta wajen wannan akwai da ya tambaya ta kan kansa ba da kenan ba da wannan ya mura to assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am bismillah Haka. Eh, aka maka lana da sati biyu a wani ba na ya tambaya bisa kan doshi da ake kashewa na na baki a kan nan.
da kana jin kamar nan ka
Eh, shi ne wani muke so mu ji wanda da ya yi tambaya a kan lawan bikin saboda mun gani wani wanga wurin soji munan da ake yi ana yi cikin azumi ba tare da ba kuma duk ma ya tafi wa kai ana yi mutum yana rantsuwa ba su kan zai kare zai kare ni na'am to yan watsa a bada an- ana ga ai hakuri a bada amsa wannan eh eh, to assalamu alaikum la la
Malam so ne muke a ja hankali game da mutane masu haraka.
masu mai
A ja hankali game da mutane haka musulmai masu ɗaukan addini ta kan haraka ɗaukan mutane zuwa coci da kuma suke zuwa su tsaya bakin coci cewa da za su kai su gidajensu. Yana da kyau irin haka ko kuma ya kamata a kaurace cewa irin wannan. A ja hankali.
To.
Na-
Eh, tambaya ta farko da mu amsa ba amsa ai hakuri yan waya an ba da ni a takaice tambaya ta farko iya magana matsayin yin wa'azi a makwantai to yan wa a makwantai ya tabbata a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwayoyin ingantattu cewa yayi wa'azi a makwantai amma wa'azi da yake yi ba bayan an binne ba kayan a kare tattara kare da shirya mamaci yana addu'a ga yana yin addu'a misali cikin wata ruwaya sun ce an zo ana binne wani cikin musulmi sai suka ce a lokacin nan walan ba iya sa cikin lada ba sai suka ce ya ce musu ista'izu billahi min azabil qabr ista'izu billahi min azabil qabr ku nemi tsari a wajen ana daga azabil qabri a takaice daga nan ya shiga wa'azi na ja hankalinsu game da abin da yake gaban mamaci kuma ya yi dogon hadisi ma asalin horkon ɗokan rai na mai imani da mara imani a wannan hali har ya kawo su ayoyin alƙur'ani a cikin wannan wa'azi a takaice dai wa'azi a wajen sutura mazana yana yi ba kullum ba lokaci zuwa lokaci yakan yi amma ba bayan an ƙare ba bayan an ƙare kuma abin da ake kun tsayewa ake a yi addu'a ga mamaci amma yana wa'azi a makwantai tabbas sai mai maganar addu'a tashi daga barci ta yi wutiri to gaskiya bani da wannan addu'ar saboda manzana sallallahu alaihi wasallam ya karantar da wasu cikin sahabbai irin masu matsala irin take masu yaunin barci da kansu kwanta ba su yi ba wutiri me yasa za ki kwanta biki shi ba haki da wani barci ki makara da ki yi isha kin kare ba lahi bane mutum daga ya isha ya kare ya tashi ya kawo wutirin shi kai tsaye tana cikin sahabbai sa'ad bin abi waqas ya tashi bayan isha ya tashi ya kawo wutarin shi kin da haka abin da ya lahiya gare tana kin san halin da yana da yawan barci kurin ki yi kokarin yin wutiri kafin ki kwanta haka manzo Allah ya ma Abu Hurairah wasiya kakka ya kwanta baka yi wutiri ba ta haka kenan bakka kija maka abin da ya karin ki ki yi abin da zaki iya addini a wuri mai sauki ba dira miki ba abin da ya karin ki ya cikin dare tun baki tashi ba in kun baccin ne biki kwanta da wuri ki kwanta da wuri ki rage bacci kun tashi ki- na cikin daren kin ya amma babu babu wata adda inda akwai da da- da manzon Allah ba su inda akwai adda da za a yi a tashin da annabi ya ba su ba shi kadai ba kuma Abu Hurairah har ma akwai da yake makara ma gaba daya a takaice da alwa banda da adda zan baki ta tashi cikin dare kina yaunin barci kurin ki ki yin annabi ya kantar da al'umma ki yi sallar ki ta wutunin ki da wuri haka annabi ya kantar da sabon shi wallahi alam sai maganar eh, a ba iya son a bashi addu'a ta armar da diyan shi ‘yan uwa shi bawa duka bukata a wajen Allah ba Allah ba ka ce ba a da ga da ta armiya da ta kaza kana bukata a wajen Allah Allah subhanahu wataala ya ga mana wallahi asma al-husna fad'u biha Allah iya da suna kiyaye ku kira Allah da wannan sunayen ud'uni astajib lakum ku kira Allah ya mun umarni ku kira ni amsa muku da umarni da alƙawli ku kira ni amsa muku wa idza ta'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka Allah ci game da ni ni ina kusa da kowa a takaice yi kokarin kawo bukatunka balle cikin sujada ko cikin dare sulsun dare na ƙarshe dare in ya raba uku na ƙarshe misali da anan yanzu kare uku zuwa kare zuwa asuba zuwa kare biyar a ce ka tashi lokacin da Allah ke cigiya ina mai roƙo ina mai addu'a Allah ya cigiya mutane suna burci suna shinkori ka tashi ka yi arwalla ka yi arwalla misali ka yi wani addu'a da manzana sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karanta ta ban tashi daga barci in addu'a Allah zai amsa in sallah Allah zai amsa da ka halka ka yanka cikin arwalla ka karanta wannan addu'a kamar haka لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اغفر لي كتاش كجي كما كي أرولا كي صلى كل ركعة بيو كما كدغ هنو كغا كوا أنا مسلاتين إبراهيمية بان كوا أنا مسلاتين إبراهيمية مسالي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كي دا زوا غوما إن يسو كدغ هنو دغا cikin shi ma addu'o'i wanda suka amshi addu'ar bawa ka daga hannu ka karanta wannan addu'a la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin kai bakin ba kai ilga ma an kai kai to ka gabatar da bukatun ga Allah subhanahu wataala da fatar Allah zai biya maka bukata ka yaye maka mushkilarka sai mai tambaya ta tana biyayya ga mijinta a maganar wankan janaba da na sabili za a iya yin wankan janaba daga baya a yi na sabili da wani ruwa kwarai uwa za ki iya haka nan ki je da ruwanki na gaba ɗaya an kai are wankan wankan janaba kuma ai wankan sabi daga baya ba lahi daidai aka ba lahi bane ba ba matsala komi kina iya ta takaice sai mai magana tana biyayya ga mijinta kuma mutane suna cewa tana ta mallake mijin eh suna da yar gaskiya don mu san abin da aka yi ba saba aka yi al'ada sihiri ake wa maza a mallake su to amma gaskiya akwai mallaka ta haƙiƙa wadda ba ta sihiri ba kuma ta yi amfani ga mijin da ita matar me amfanin mallaka ta farko ta al'ada ke kin hallaka kuma ki cutar da mijinki me hallaka ta farko kin yi sihiri kin ji da ko da malami zai baki sihiri ne barin hanya ne a juye hankalin mijinki kunu da aka waye gari miji bai da abin hodi yayin da aka yi shi ai bai lalace kin ga kin cutar da kanke kin kafirce ma Allah dan sihiri kafirci ne da malamin kafirci ne in aka tasiri a ce wa asiri ba na asiri asiri sihiri ne kuma ake wallahi ba wani asiri sihiri ne ake a juya hankalin mutum a yi wasa da hankalin shi yayin da aka yi da shi akwai sihiri ana yi kuma si kin kin kin halaka kuma mijinki zai cutu amma sihiri da aka ta na shari'a ki mallaki mijinki mallaka ta shari'a wannan biyayya ba abin da ya dan adam an ce ba da ko dabba ko dabba ga mutum ba yake wasa da zaki mutum yake wasa da kura mutum yake wasa da da damusa duk bala'in ta ga mutum ya wasa da ta ya kwanta ta hausa na wasa da shi me mu'amala kyakkyawa tattalin su kenan namiji ma mutum mutum haka ne in dai za ta mai abin da take hudun na magana biyayya na magana abin da ya dace na magana jan hankalin na aikata na kisa na mata dole ta mallake shi kuma mallaka ta shari'a mai mallaka za su ga ba matsala tsakaninsu in mai ta hudu iya jin maganarta bai saba mata ta yi mata abin da take so ta more ita ma yanta kyauta mishi rai shi ma kyauta mata rai wannan abu ne tabbatacce in ta yi haka kin ga ke kin samu lada mijin yi kuma ku samu kyakkyawar rayuwa kin gina kowa riba ce gare shi haka ina wa kurin ki rike kunnen ki ke dai kake wa mijinki abin da bai dace ba ki mai abin da kika san ya zo zai ji daɗi kuma ki ma kyauta miki kuma ki manta da wannan yan tsaye gumi yan hira sai magana ta tambaya addu'ar bayan magariba ina ga suna ishara game da addu'a da aka yi maganar wadda manzana sallama wanda yake bayanin cewa wanda ya karanta wannan addu'a ƙawa goma bayan magariba bayan asuba ka hanyar magana ka hanyar sauya zama za a ba shi lada kowane karko da ɗaya hasana goma kuma kankare mai zini goma daga mai daraja goma a kare mai duk wani abu da bai so kuma a ran nan ba mai aiki irin nashi sai wanda yi nashi kowane ɗaya hasana goma gida goma kenan hasana ɗari kenan za a baka a takaice kenan ita ce subhan ga lafazin addu'ar da yake la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu bi yadihi alkhairu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir kawa goma bayan sallar asuba kayan a can zauri ko kayan a yi magana kawa goma bayan magarba muna fata Allah ba baladan gaba daya sai mai maganar eh to ina ga sai mai maganar nafila da ake bayan isha na san tana magana ne dai ba a yi magana ta da kyau tana magana nafila da muka bada labari wadda ruwaya da manzon sallallahu alaihi kita wanda ya salla raka'a hudu bayan sallar isha za a ba shi ladan kamar ya yi su a daren litil kadar to wani raka'a hudu ana yin su ne abin da yi a yi su a gida kuma za a karanta fatiha da surar da aka iya babu ka'ide ko ta kuma raka'a hudun ko ce fatiha da sura za a yi zamana a yi tahiya ba shi an sallama ba ruwa ibn mas'ud za a yi tahiya ba shi a tashi a kawo raka'a kuma ta uku ita ma fatiha da sura kuma ta hudu ma haka nan shi ma zamana a yi tahiya ta kwan sallama kin sallama guda tahiya biyu haka abin da ya zo a cikin kenan bayan da muka yi kuma ba ko ka bayyana ko ka dama ta duka nafila ko ka bayyana ko ka asace ba matsala ba wani matsala kan shi eh shine kuna assalamu alaikum
alaikum salam na'am harama Allah saka da alkhairi amin muna da tambaya akan wanda zai wuce ai haƙƙin Allah
wanda ma'ana haƙƙin Allah misali kamar dukiya ce shago irin na kaya na kwali na gane
kuma kana siyo buhun shinkafa kamar kan jika goma eh kuma in ka tashi hudda zakka kamar kai ku kana sira shi kamar sha ɗaya to in ka tashi hudda zakka a sha ɗaya za ka hudda zakka ko kuma a jika goma na'am
Eh, shi na ne gane muke da tambaya to shi ne ka shurara
aha to sakallahu insha Allah amin. ah naga assalamu alaikum assalamu alaikum
Alaikum salam.
na'am Asar Saniya.
لا لا
Malam, man da ya ta sallah.
ايه
In kai shi da sahiya. Kayan ka salam sai kake ajiye hannuwan naka da kake daga ko kuma shi ne muke so a ƙarin bayani.
aje hannuwa
Eh, hannu da kake daga an kana tafiyar da na gane shi ke na cika ma radio na assalamu alaikum kace assalamu alaikum.
a kashe radio a kashe radio na Assalamu alaikum. malam.
wa alaikum salam wa rahmatullahi Ga taimaka mana.
amin Muna buƙatar addu'a bisa yara malam da Allah. Yara masu shaye-shaye.
to ai tamsa adda amin tamsa adda Allah shi da su kuma ai tamsa adda ba wasa adda Eh, malam, a Ba mu addu'a da ai ta adda Allah.
ai ta adda insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum Assalamu alaikum.
wa alaikum salam salam. Ana ta shina alhamdulillah ya yi ma kokari.
alhamdulillah
Ana Allah ma jagoranci duniya ga lahira.
amin amin amin Allah mana gaba daya assalamu alaikum assalamu alaikum na'am bismillah Hello, assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
wa alaikum salam
Na ta wani muna lahiya.
lafiya alhamdulillah
Allah ya ba ni.
na'am alaikum
A sura na aiki ko? A Eh.
kuna da wani magana. A eh muna radio ne
a kana radio a to sai na zo.
Eh, eh, eh. assalamu alaikum
Alaikum assalam wa rahmatullahi. Ya faru.
la la alhamdulillah
Allah tambaya ce gari yin gusta kan addu'an nan da ake cewa ta bayan sallar magariba ko zahi kafin a sake zama.
eh Wata a sake zaman ne ko kuma mutum yana iya shuyawa ya sake wani zama a inda yake.
to ita dai ruwaya da muka bayani a yanzu annabi ya ce kahin ka rade kaho kahin ka sake zama ce haka nasin zo dai Sai wannan koyin guda hudu na bayan sallar isha'i.
duka mun yi bayanin sun zo Bayan su za a yi shafa'i da wuturi ko kuma Eh.
a yi so.
a ba a su ake fara yi gaba a shafa da wutare su ake fara yi Hmm. assalamu alaikum to yan ai hakuri mu ida ba da wannan wanda suka ga suka aka suka rubuto sai sai mai maganar akan ayar wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wannan cikin tauba Allah subhanahu wata'ala yana magana ga manzani sallallahu alaihi wasallam game da wasu munafukai suna cikin musulmi amma munafukai ne Allah ya san da shi su a kansu ne Allah ke mai kashe ko hani wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kakkai sallah ga ɗaya a cikin wa'innan har abada don da ya mutu a cikin su wasu munafukai ne Allah ya san da shi don manzon sallallahu alaihi wasallama akwai munafukai ba kowa san su shi ya Allah ya ga mai wanda wani kuma har ya ga irin Huzaifa ya ga Huzaifa wani munafiki ne wanda annabi Huzaifa san su amma bai ga kowa ba saboda zaman lafiya cikin mutane to adam ta shi ne irin munafikan in suka mutu kaka ƙara zuwa kama wani sallah a cikin su saboda jin yawuni kenan dan ganin manzo Allah yana jin tausayawa to duk da haka to sai aka ce kare mu sallah kullum dan ba musulmi bane ba kenan Allah ya hana to abin da yake wa masu imani shine aka hana ya musu me yake masu imani sallah ko aka ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada kaka ƙara sallah ga ɗaya a cikinsu da ya mutu har abada wala taqum ala qabrihi kaka tsaya akan kabarin shi kina annabi yana tsayuwa akan kabari ya addu'a don shi hujja ce babba ta annabi sunna shi da nasin qur'ani yana addu'a akan kabari a tsaye kinta wannan nasin qur'ani ne mai su ya koma cikin tafsirin magabata ya gani da su na sanar hadisai ingantattu ba tsugunna ba yake yi addu'a kuma an ma ya tsugunna ya zamane an kare take ku tashi he tashi ki qam nan cikin sunan cikin bulugun maram ga ruwa tabbata ta kan haka nan saboda afaji annabi an kare bin mace tsayuwa yake ko da iya zamane ya tsayuwa tsayuwa ake annasun sunna da qur'ani akan kabari ayi addu'a ba tsugunni ba ake gaskiyar magana qur'ani da sunna tabbatatta mu bar al'ada mai sunna mu huta kuma mai biya ga abin wanda Allah ya aiko kenan wannan shine Allah ya mai kashe kai ƙara mun sallah kai tsaya kan kabarin su kenan yake masu imani ya ce kafaru billahi wa rasuli wa dum fasiqun sun kafirce Allah manzon shi sun mutuna fasikai wannan shine naga dan uwa bayanin da kake tambaya da wannan aya ina fata na gane ta ko ka gane tambaya a masal na baka sai mai maganar ka je a daidaita sahu ko mekacca ko kaba-kaba ɗaya ne dai shi an wa duk abin da yake na kai baka yarda da shi ba ka san abin da saban Allah ne don musulmi ya imani kiran wani Allah kafurci ne ba kiran kowa sai Allah ko isa ko uzair ko wani ne kenan duk abin da kai musulmi irin wannan sana'a kai musulmi ba taka bace zuwa irin wani wuraren an gama a wani wuri daban wannan ba laifi bane ka dauke shi amma a zuwa irin wannan wuraren ko taimaka wani abin kamar ka taimaka ne kan wani abu da yake Allah iya ƙin shi iya ƙyamar shi shi ne kwarin sai mai maganar zakka yana sai yana da kaya na kwali wani ko shinkawa ya saya goma ya saida to zai aiki da yadda zai saida ko yadda zai ya siyo ɗan uwa an sha bayanin mas'alar zakka ta kaya ta haja babu nassi sahihi daga manzon da Allah ya wanda ya kayyade yaya za a hudda musu za a huddan an an hudda wani gwalgwado ne an gwalgwadon ne yadda ka saya don yawan kusan kasuwa zan iya sayan kaya misali yanzu nan da shekara biyar suna misali jika goma goma yanzu sun koma sha biyar zan saya suna goma goma sun koma jika biyu kenan shi sa bata da haddi mahadud a tsakanin ga Allah ko mutum ya tsaya tsakanin ga Allah wannan kayan an ga ce misali zan na saya goma zan saya sha ɗaya wa gama za ka saya sha ɗaya iya baka saya iya faɗuwa mazi baka da kat amma ka ga inda ka saya na kana garanti inda ka sai shi amma sai da babu garanti iya yawa kan biya sai ma sam nawa ka samu kaya aka ajiye tsawa ko ko baka samu kayan ka sai da nawa zai nawa zai koma shi gaskiya kai ake da abin da ke hannunka na kuɗi kuma nan kaya ka diba a yanzu alhalace ya kaza in ka san kuɗin an gwa baka hanya mai sauki a inda ka saya zai zama gaskiya rashin dora ma kanka abin da ya kashinka yadda kayan suke a wajenka shine dukiyarka ya kai lissayi ka hudda abin da yake na zakka akan za a hudda ma kayan zakka na kayan haja kenan Allah taimake mu wannan sai ina ga akwai assalamu alaikum la la la alhamdulillah
kamar na cikin kuluhiya. inda Allah madaukaki sarki yake magana yake cewa lawsa lawsa kamu ala tarika lafina ma an gada ka eh akwai wasu malamai suna tafkin sai su nuna kamar tarika suke to sai muna ji wannan ko muna ci ko akan da ni tarika ne in mutum ya tsaya ba kashi kashi to shine ayal sosai kawai tana ayal cikar da to shi dan uwa wannan aya ce ta alqur'ani zan dai karanta wannan gaba zan ba da amsa akan ta insha Allah shi ina ga akwai mai tambaya assalamu alaikum la ala alhamdulillah alhamdulillah Wannan bayanin da suka yi na mata wallahi muna da ji wannan abin mara. Mu haƙuri ne ma muke da bazajen namu amma haƙuwa su gani suke mun mallake musu iya.
to kuma kuma ku gurin kuma sai ku ƙara gurin da ku dai ku yi ku yi abin da yake shine daidai Kowa ma gurin gani yake gurin ka mallake mutum wai da bai take ka ba bai san ba yanayin da kake ciki wani bi haƙurin dole sai ta yi.
Mm.
Dan dukkan ka ka ba yanka su wulaƙanta.
to shi dai a yi Ina hankali malam sai wallahi bai isa ba jan hankalin a ƙara jan hankalin a faɗakar da su.
bai isa ba me za a ce gobe wannan a gaya musu kurin sai sun gama ta da miji sun san bayanin da ake ciki to wallahi ni ban san ba ma yadda ake zuwa aje a ba ta yi mallaka amma malam a wajen kowa kawai na mallake shi da bai tafi ni ke wajen ke cigaba wajen wajen assalamu alaikum na'am la ya lau ha ha
wanda wasu ma ya mishi yawa a cikin sallah ya kamata ya yi ya kamata eh na gane ya yi hidima.
to assalamu alaikum na'am to a mai maganar a ayar cikin eh, iya magana cikin eh, suratul jin inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa walau eh, na ina ga iya magana kan wata ayaci da ya kawo eh, ina ga wata ayaci ya kawo na gani ah, to ina ga namanci ina ga akwai aya da ya kawo ta eh, masu hujja na ko rikarsu na ga ɗan wada da ya mini ƙarin bayani akan wannan wurin a ina yawa wa Allah yustaqamu wa Allah yustaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa ita ce ni inda za su daidaita akan hanya da na shayar da su da ruwa mai yawa wannan sai su ce maganar ɗariƙa ce to shi wannan aya ce ta alƙur'ani idan ka ɗauke ta ka ɗauka dukkan tafsiran magabata wanda suka zo tun daga manzon Allah ko sahabbai duk ɗariƙa za ka duk ɗariƙa ce baka ɗariƙa ta ce sai ka tambaye shi ɗariƙa ga shaka fara ta zai ce maka dai ko bayan shekara dubu da kaza wani bayan shekara dubu ɗari biyu wani bayan dubu wani wani bayan dubu wani bayan dubu ɗari hudu ma ga sanin dai ko duk da ce ɗari kaza za ka ga ta hoto bayan ƙarnin ɗari uku da annabi ma shaida to idan ka tambaye shi su wancan kahin a yi taka ko kahin a yi ɗari uku wata ibada ake yi su wancan ba su shiga ɗari ba kenan wannan hanyar da manzan Allah ya rayu sahabbai suka rayu ita ce ɗariƙa kyakkyawar ɗariƙa ba an ce ɗari ga wani ba ta wani ta wani a wannan duk abin da ake wani ɗan baya ne ana magana in maka ɗauki takan ɗari ga ce nan kuma magana ce a hili take bin hanyar Allah ce Allah a tariƙa a kan duk wanda inda mutane za su daidaita kan hanyar Allah kuma shi ne magana a kan hanyar Allah ta aya ce ta ƙur'ani maza na sauka ma ita to duk ayo da aka ɗari ga wani za ka ga wani ne shekara kaza dubu ɗari biyu dubu da kaza aka aihe shi a gari kaza ya zamana ya yi dokoki ga shiga ga huta ga wurdi kaza duk ya ba da dokoki tsari kuma da almajiran shi to kahin a yi shi can da ba na bauta ma Allah ba kuma al'ummar suka yi kowanne garanti a wajen Allah suka yi kiki a wajen Allah sun rayu sun koma ga Allah wannan Qur'ani yana to shi ake so a koma in ma zaka rika rika koma rika horko ya manzan Allah ya tabbata rika ka ya manzan Allah wata hanya ya bi sahabai wata hanya suka bi shi ne abin da ake kiran mutane su tsaya kan hanyar Allah kuma hanyar Allah annabi ya magana akan hanyar shi a ya magana cewa eh, yahudawa saba'in da suka rabu nasaru saba'in da biyu limatawa za su kashi-kashi ko amma mai ce ya ce a yi da suka ce ya rasu wata hanya ce kyakkyawa an ya gaya mana ya ce man kana ala mithili ma ana alaili yomo a sahabi annabi ya gaya bayani kaka bakan kawala shi annabi ya bayani kowace ce ɗariƙar da ta kowace hanyar da ta kowace manzo Allah ce take mai tsira gobe kiyama ta shiga aljanna yace shine wanda yake irin abin da nake a yau irin abin da ya bar al'umma kan shi ce da nisa habai na abin da muke wanda yake kan irin modarkin abin da muke kan shi shi ne hanya guda mai shiga gidan aljanna mai tsira gobe kiyama shi ne kullum kira da ake abu ƙur'ani da sunna to wannan ita ce hanyar Allah eh Allah da ya sabkar da wa anna hadha sirati mustaqiman ta fattabi'uhu ko Allah ta faɗa ce ga hanya ta Allah bada ta kubita kuma annabi yayi bayani ya gwada ibnu mas'ud ce ga hanyar manzon sallama amma a geyi hanyoyi daban-daban kai mai neman tsira kai kokarin rike abinda manzon Allah yayi daidai na aiki na hudi ka tsira gobe kiyama muna fatar Allah shirye da amma kamo wannan ayat an ce ta dalika ta wace ta shi wance ta shi shi na sai aka aka targima an gaji ta wace wace ai shi ta dari ka wace ce kowace bai kawo sanan kowace ba kenan nan kowa ya kama tashi ce daidai ce ba manzo Allah ya ce za a za a hanya wajen 70 da wani abu kuma ce duka ƴan wutan daban da daya to kai zaka gane ta kwaran shi Allah ya ce hanya shi inda ka zaka akan akan akan dari ga ko to he annabi ya ce kuma ga ta wannan dari daban-daban ce 70 da wani abu ce annabi ce za a 73 kuma ce dukkan 70 bai wuta ce ɗaya ce aljanna ya za ka gano dari ta shiga aljanna sai annabi mana bayani yace wanda yake irin abin da nake kan shi da ni da sahabbaina ka ya sa ka hanya gani Allah ta wani shi kullum kanwa kullum kira da ake mutum yi kokarin wadatuwa da ibadar Allah yanda manzon da Allah aiko ya aikace ya rayu ya ibadar Allah ya yi sallah ya azumi ya zaka sahabbai sun sun ambata sun azkar sun yi komi mai neman tsira ya yanda suka yi ka samu tsira Allah kare mu kare imanin mu na'am na bismillah ha?
abin da aka yi kuren da jiya na mi?
masallacin da aka yi kuren jiya eh assalamu alaikum na la'ala
muna tambaya malam kamar mutum in mutum mace alwala wani ko babba da yake dawowa daga ba alwala ta kare ne ko ya ne mene?
kamar wani mutum in mutum ne alwala ke sawa a'a shi kina ji in ruwa da ke na sha'awa daga jikin mace wani ciki bata arwala amma an ba da sha'awa bane ba inda bai zuba ka dan ba sha'awa komai ba wani magana magana jini wannan bai bata ko bai hana sallah he na sha'awa he na sha'awa ne he na in ba sha'awa bane wannan bai bata bai bata komai he na sha'awa ne na'am na'am assalamu alaikum to eh muna magana ina ga mai magana tahiya aje hannu yan uwa an ana addu'a ana tahiya ana addu'a ba a hasa ya tsace kai daga ana ana motsa ta sai an kare tahiya da addu'a yake barin motsa yatsa eh assalamu alaikum na'am na'am ya ɗayan wa ɗan ƙane?
mace da mace ya da ƙauna eh ɗayan su ya arme?
eh kuma da da namiji wa da kare eh
yana ke tambaya ɗayan su ya arme ɗayan su ya arme tsakanin su
kamar tambaya biyu ke da ɗan daban biyan mata biyu suna yin armi ko biyan maza biyu duka duka ana cikin kuzan da kuzin kenan ko na ana mai tsakanin inda kuzan da kuzin ne inda ɗayan mata biyu ɗayan maza biyu ƙwarai yana mai tsakanin su ma ƙwarai ɗan uwa ne na aka ce ɗayan maza biyu kuma ta biyu kuzan da kuzin ba na'am na'am na'am ha ba a ji ha eh eh na yi magana cewa zama guda ake fatiha da sura ko ta raka'a kuma zama guda ba ya salama ba zaman ƙarshe ake salama na ce fatiha da sura da aka iya fatiha da sura da aka iya ba sura kaza da ba da kayan sura ba fatiha da karanta sura da ka iya na'am na'am Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan wa alaikum salam na'am kuka da saya.
alhamdulillah Ina jin daɗin shirin na ɗari bisa ɗari.
Allah ta muke mu da aiki assalamu Allah alaikum shi ruwa mana asiri duniya da lahira.
amin amin amin amin Ina sa Qur'ani ya tafi mana da lahira.
amin ya rabbal alamin assalamu alaikum Ina bara a dawo.
alhamdulillah assalamu alaikum na'am na'am bismillah to mai magana waswasi ya sha mai kai to manzon sallallahu ya karantar da da cikin sarkan shi Usman Usman bin Abil As ya ce Rasulullah ina sallah abin yakan damuna ya rasa ma inda nake cikin sallah yace in abin ya zo maka ka karanta a'udhu billahi minash shaitani rajim ka to wasu uku bangaren ga nagum ka yi ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitani duk ka to wasu uku bangaren hagu su uku a cikin sallar yace haka ne ga Allah wallahi ya kenan kuma ka kawo haka nan kuma in so na'am assalamu alaikum na na'am to Allah biya bukatun na alkhairi na'am assalamu alaikum na'am ha
Wani lokaci liman iya shan sallah.
eh Ina bayan shi kuma ake daga ha haka dawo da ka'a ta biyu. Da aikatar yin haka dawo da ka'a ta biyu na ban ma san ba sura da aka karanta a haka alfarko.
Wani wasu duka wasu wasu ne ka yaƙi shiɗan ka yaƙi zuciyar kana ƙoƙarin kawo hankalin ga abin da ake kurin shi da mai shiɗan da adam a yaƙi ne haɗa ya in ba ka kama bai baranka wurin da ake nan na gwagwarma ya ta yi kuma abin sha kai ka rika ta'awuzi na abin sha kana tuhuwa su uku bangaren ga nagu eh eh assalamu alaikum na'am Assalamu alaikum.
wa alaikum salam Malam Hassan zan tambaya bisa addu'a yara ruwan dare da gaba duniya a ban addu'a ta Allah.
wata addu'a ta yara Ta yara marasa shi magana.
shi ne a sa su cikin addu'o'i ita addu'ar ma'aihi tana karɓuwa ga ɗaya A kama addu'a idan mutum ya dinga yi.
kina ji kamar ina ina ga miki abu na ce miki shi addu'ar ma'aihi karɓar ɓaci ga ɗan shi a doki lokacin addu'a irin cikin dare cikin sujada a kirara da sunayen Allah in masu ya hayya qayyum kuma a yawata alama asalih li zuriyati wa barik li fiha alama asalih li zuriyati ki Allah ya miki zuriyati ki mata albarka shine alama asalih li zuriyati wa barik li fiha ki mata addu'a eh alama asalih li Allah ya miki zuriyati Allah ka mata albarka shine yawa da bayan wa annas rajul an kira su an kira Allah alama asalih li zuriyati wa barik li fiha na'am an wa na'am ina ga lokaci yayi ƙarshe mun zo ƙarshe lokaci Safe sabuwa tana da yawa na iya.
a batun ta minti ɗaya eh, lokaci ya ƙare kenan minti ɗaya gare mu ya ƙare kai dai na ƙare kai kira na kai kira na insha Allah eh na assalamu alaikum kuma ai hakuri ha na ce ma eh, na ƙare minti mu ɗaya minti mu ya ƙare na ƙare kai kira na nun- mun ƙare lokaci yayi اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك ‘yan uwa muna fata duka masu bukatu na addu'a Allah biya bukatun gaba daya Allah kare mana imanin Allah kare mana iyalanmu imanin da kuma gaba daya Allah biya bukatun gaba daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اتي انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها مولاها اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا اللهم قد حوائجنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته